ta bismillahir rahmanir rahim sai darasin wannan littafi mai suna at-tuhfatul wadhiya dan wardi ko wannan shine darasi na 23 to masha Allah malamai zamu tashi na ne zamu tashi al-hal to idan ka ce al-hal hal suna ne wanda ake zuwa da shi domin bayanin halin da fa'ili ko mafi'uli ya kasance yayin da aka yayin da aiki ya faru misali duk shi fa su turanci sun sashi karkashin adverb ne adverb idan ka ce ja alwaladu bakiyan a wani hali yaron ya zo to bakiyan shine hal hal mansubun bilfatha halin wane ne yaron ko shi ake ce mushi sahibul hal kun gayin kuma in kun lura kuma shi shi fa'il ne ko idan ka ce nan bakiyan afon bakiyan bi'itu sauba bi'itul bi'itu sauba mahlujan to in kun lura da kyau ina mafuli bihi din mu ina haddin mu to waye sahibul hal anan maf'ul saboda haka ashe sahibul hal zai iya zama mene fa'il zai iya zama kuma maf'ul bihi mun bince ne ko sahibul hal zai iya zama fa'il zai iya zama kuma maf'ul bihi to shine ibn wardi ke cewa alhalu wasfin fadlatun qad a'rab qad a'rabat hay'ata ma ja'at lahu fa nasabat haka ne ko nukira min ma'rifatin wa ma wajab walatin walantikala washtiqaqin bal galab alhal kaga hal wasfin siffa ce fadla yanzu idan muka yi haka ja alwaladu bi'tu thawba yaya jumla ta cika ko bata cika ba ta cika ko ba hal ma'anar jumla ya cika to hal da tamyiz zamu gani gaba ba sa zuwa sai a ba da mene ba da tamamil kalam ba da tamamil kalam hal ba bai zuwa sai bayan da tamiz zamin Allah da ba zuwa sai bayan cikan magana idan magana ya cika sannan ne sai a kawo su kun gane ko madalla to don haka ake ce musu fadla shine malik ke nufi da mene yake nufi da a wasfan fadla kuma in kun lura da kyau kamar wata siffa ne na mene kamar siffa ce ta walad mahadujin kamar siffa ce ta sau to arabat ai bayyanat kad arabat ita hal tana bayyanar da hay'ata ma ja'at lahu hay'a yanayi ne na abin da ta zo din shi fa nasabat dan haka sai ta mishi nasba kenan ashe hal yajibu an takuna al-halu mansuba yajibu an takuna an yakuna lafzul hal mansuban nukira kuma hal bai zuwa ma'arifa sai dai da wani dalili sai dai da wani dalili kun gane ko sai dai da wani dalili amma bai zuwa bai zuwa ma'arifa sai dai da nukira nukira ne min ma'arifatin kuma yakan zo sahibin hal in kun lura da kyau nan ba galib da nan ba to shi sahibul hal yakan zo ne ma'arifatan kun ga sau ma'arifa ne shi mako to sahibul hal galibi yakan zo ma'arifa ne yakan zo ma'arifa ne shi yasa ce mana mim wa arabat hayata ma ja'at lahu takan yi takan arabat ai bayyana takan bayyanar da hay'an sunan da ta zo don shi ne wata sunan take bayanin hai'a nasa yanayinsa halinsa yayin abin da yayin da aikin ya faru sahibul hadin zai zama fa'ili karkamanta zai zama maf'ul bihi fa nasaba sai ta mishi nasaba nukira ita hal kira ce min ma'arifa wanda take bayanin suna ma'arifa wa ma wajab amma ba wajibi bane kenan za a iya samun sahibul hadin ya zo mene na kira walan tikala wa shtikakin bal galab to in ku lura da kyau bakiyan ai daga menene baka mahalujin daga menene halaja a kenan lafazin hal zai iya zuwa suna ne wanda ke mushtaki na'am Hmm. nan ba wa hu maf'ul ko kuwa nan wa huwa alfa'il nan maf'ul wa huwa nam nam nam nam nam nam to abin da ke so in ci shine rubuta shine maf'ul bihi wa huwa sahibul hal shukran yadda katibu amya bambance na ko to hal kuma muntakila ce lafazin hal muntakil ne in an ce muntakil shine lafazin da zai zai iya canja daga wani hali zuwa wani hali a da aka ce bakiyan to ai akwai lokacin da zai zanto gairi bakiyan ko mai farin ciki to kun gani ai intakala min halin ila hala ukhra da aka ce muntakilan kun ga ai ya tashi daga zai iya zuwa mai zai iya zuwa bai mai kuka ba ai ko ya fita ko wasu tikakon kuma hal mushtaki ne lafazi ne mushtaki in aka ce mushtaki ma uku zamin gairiki ai kaga da bakiyan da ka menene da baka baka ne albuka'u kaga an ciro shi ne da kotu kalma balgalab kai wannan ma shine galibi algalib fil hal an takuna maza an takuna mushtaka هذا هو الغالب بخلاف التمييز شي تمييز zamu zo mun ji tsakankanin su shi tamyiz yakan zo mu shi abin nan jamid ne suna ne jamid shi tamyiz mun fahimci nan ko ina jin shi kenan baitin ko muntakil shine zai iya ciratuwa daga wani hali zuwa wani hali yanzu ka duba bakiyan ja alwaladu bakiyan amma kafin ya zufa yaya yana cikin wani hali ne kuka ba hali ba ne kaga yana cikin hali ne na rashin kuka amma ga shi yanzu in takala min tilkal hala ila halatul buka na'am yadul katibu amya a amya ya kamata ya zama sifa ne ai domin yadda mace ce ai duk gaban da take da yar uwa mu- mu- mu- muannas ne yadun saboda tasgiri zaka ce yudayyatu ainun uyaynatu uzunun uzainatu katifun sai ka ce kutaifa in kai tasgiri domin a tasgiri ya rudul ashiya ila ila asliha yadul katibu sai a ce amya ba ama ba insha Allah yadul katibu amya mm sifa ce na mace a ama muzakkar amya muannath mufrad wancan hadisin awon awon ne wanda aka ce amma na mutum ya mm wa huwa a'ma la yubsiru layu su eh ya ce musu su ba a amma ya yi ko jabali eh sosai jabali jam'i ne ina jin insha Allah ta'ala wannan shi jabali sai ka zuciya ce mutum ga ya amya ko farko
eh to shi wannan jam'in shi alagar kiyasi ne ya danganta da yadda yadda yadda laraba suka yi shi suka kawo saboda kaga mamdud ne ai amya'u to sai yadda aka ji laraba sun jama'anta shi shi ba shi da ka'ida tabbatacciya da aka ce gashi na zaka yi eh mahalujan auduga wanda aka aka cire mishi wannan iri din kuma aka gyara shi aka gyara shi shine mahalujan to a tamyiz yanzu idan ka ce sharibtul ma'a na sha ruwa to yaya me mu gidarin ruwan da ka sha akwai wanda ya sani shi kenan suka ce mana kuban mikidarin kofi da to kun ga wannan kuban shi ke kaman ingace sharitul ma jimla ce tana da ibhami jimla ce tana da menene ibhami din baka fito man da kima adadin ruwan da ka sha bayi amma da ka zo da kana buƙatar tamyiz don ka fito mana da adadin ko kimar ruwan da ka sha sai ka ce mana kuban cikin kofi ɗaya to wannan kuban din shi ake ce mishi tamiz na farko kenan to ya fayyace ai ruwa ne ko wannan ya zama mumay- mumayyaz mumayyaz tunda an fayyace shi ne an fayyace shi to tamizi da hal duka suka zo sun yi ittifaki kan waɗansu abubuwa sun yi sun yi ikhtilafi kan wasu abubuwa insha Allah zamu je su a darasi mai zuwa daga cikin inda suka yi ittifaki sukan zo fadla ne in ka ce sharutu ma ai cin dimna ta cika kuma sukan zo da nasba ne sai dai shi hal mushtaqi ne an ciwo shi ne it is derivative it is derived from other word amma kub mushta- wannan mush- ba- ba- ba- ba jami'in ne ba mushtaki ba da kun ji daga wurin inda suka zo suke suka bambanta kenan kuma sannan har tana bayanin halin fa'il ne kuma maf'ul bihi amma shi tamyiz ba yana bayanin hali bane no yana da da fito da wani abu ne sarari wanda ke da akwai ambiguity ma'anan ba bata fito sarari ba sai ka zo da shi isib alab tamyiz ma tadammana ma'anan min alladhi uti- ah, min alladhi ata mubayyana haka ne to insib kai nasaba ala tamyiz kai nasaba ga suna ala tamyiz a matsayin tamyizi ma tadammana ko kuma insib ma tadammana ma'ana min kai nasaba ga duk sunan da ya mallaki ga yake kunshi da ma'anan min alal tamiz a matsayin tamiz allazi ata mubayyinan allazi ata wanda yazo mubayyinan nakiratan wanda yake bayanin nakira rafi'atul ibhami wanda yake gusar da ibhami watan ma'ana da yake dunkule na jumla ko suna kenan daga cikin aikin tamyiz shine ya mene ya fayyace wani suna ya fayyace ma'anan da ke kunshi cikin jimla ku ba da kyau gani ai kun ga tamiz nan ko to wannan tamiz din wannan ai kun ganshi na kira ne to haka ma hal na kira ce nakiratan rafi'atul ibhami an jumlatin tana gusar da ibhami watan dunkullen ma'ana da yakan zo cikin jumla kamar wanda yake bayyana da ibhami na jumla ma yumayyizu ibham al-jumla Allah na cewa وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر kun gani wafajjarna al'arda sai muka bubbugar da ƙasa to ya ne bubbugar da ƙasan uyunan ma'ana ta hanyar samata mene idanun ruwa kun ga fufujin al'arda ai wannan mubaham ne jimlan mubahama ne akwai ibahami da ita abin da ake nufi da ibahamin ma'anan bai fito sarari ba shin an san sa mata ramuka ne an haka ta ne ba za ka iya faɗi ba amma mene ubangiji sai ce ya nuna ya faɗa idan ruwa ne ya fitar da shi a bayan ƙasa to kaga wannan ya kusa da ibahamin da ke cikin karmanta ita hal tana bayanin haya ne in ana bayanin idza kunna natakallam haula hal labudda an nadhkura ma'ana kalima hay'a hal ismun mansubun jaa li bayani hay'atil fa'il aw al maf'ul wa tamyiz aidan ismun mansubun walakin la jaa li bayani madha ibhama ma qablahu ibhama ma qablahu ma qablahu din nan zai iya zama menene jumla zai iya zama menene ismi ne mun bance shi ko aw mufradin tamami aw mufradin ko kuma yazo yana bayyanar da ibhamin da ke cikin suna mufradi watan suna ne amma ya zo da ma'ana amma sai dai ba fayyace ma'anan ba kan misali ka ce mafadan Allah madaukin sarki falan yuqbal min ahadihim فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو جئ من ولا ولا ابتدى كغني ملء الأرض cikin ƙasa to cikin ƙasa to amma cikin eh dai mun gane cikin wani abu ne amma na mene na ƙasa ko to shi ƙasan me cikinsa ɗin mana me cika shi shi ne sai Allah ce zahaban na zinare to ashe abinda zai cika ƙasan shi ne za a cika ƙasan shi ne zinare to kun ga yana shi zahaban tamiz ne yana bayyana da mene yana bayyana da ibhami sunan al'arab lafazin al'ard ya fita tamamin kuma yakan zo ne ba da tamamin jumla tamamin binunin banunin ko binunin ne to yakan zo binun da nun autanwin ko kuma watan manawan manawan suna ne na awo na abin awo galibi hal akan gano shi yakan zo kuma daga cikin halayen da ke gane tamiz shi ne yakan zo gaban ma'auni gaban gaban ma'auni autan wini ko kuma ya zo da tanwini au idafa ko kuma yazo a gaban mene a gaban yazo da idafa yazo da idafa kamar misalin kamar bi'ituhu bi'tu manawan aslan bi'tu manawan aslan nau'i ne na ma'auni wa ritlan samanan samanan ritlan samanan watan ritl ma'auni ne kamar ka ce tiya anan misali ritlan samanan to ai kaga yin wannan ma'uni ne ko ga tamiz din munan samanan yumayyizu ibhama ritlan au idafa ko kuma ya zanto an kawo halin da idafa kamar milul ardu zahaban a ya zuwa gaban idaf suna mudaf ilayhi ga gashi ba milul ardu ana mudaf ne da mudaf ilayhi ko to ga abin nan namu nan zahaban yana bayyana da ibahaman da ke cikin suna ne mudaf kamar halayen mumayyiz kenan yakan zuzu yake bayyana mana ka tibta nafsan kamar ka ce tibta nafsan ranka ta ji daɗi ai tabat nafsuka ne aslan tabat nafsuka ranka ta yi daɗi amma sai aka ce tibta ka ji daɗi to me ji daɗi kai ne na ji daɗi zuciya da ta ji daɗi jiki ne ji daɗi to sai aka zo da mene sai aka zo da nafsan wannan tamyiz muhawwal anil fa'il tamyiz muhawwal anil fa'il ai tabat nafsuka kaman wacce ta'ala ra'su shayba wacce ta'ala shaybur ra'si kun gan shi ko in ka je ka duba cikin annahul wadi juz al-juz al-thani al-juz al-thalith idadi to zaka samu bayani sosai akan akan tamyiz sun bayani sosai gaskiya a cikin littafin game da tamyiz so saboda haka yana da kyau wa mana sulafa ka gani mana sulafa bi'tu samana mana ko kuma bi'tu mana sulafa sulafa shine idan aka tatsa mai mai idan aka fitar da mai daga abinda aka tatso shi kamar zabibi busashin inabi ba to man shi na farko shine ake ce mai sulafa kamar bi'tu mana sulafa na sayi mai wanda aka tatso shi daga farko kamar misali man gyada ne aka fitar da shi daga tunkuza a matakin farko shine sulafa mun bance wannan ko to dai izinin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mu sai mu tashi huruful jar kada manta idan Allah kai ma ya gama littafin to zamu dauko annahul wadi ne na sanawi na daya shi zamu sake bin shi mun yi shi lokacin corona muka sauke to shi zamu dauko mu sake bi saboda mu ƙara fahimtar karatuttukan shi karatun ƙa'ida dole sai da dole sai da maimaici Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk